بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر فصل فصلي بالآيات تتم بيان آيوي ومؤجزة مزع الله صلى الله عليه وسلم fi durubil hayawanati cikin dabbobi iri-iri cikin nau'o'in dabbobi حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ حدثنا أبي حدثنا القاضي أبو يونس حدثنا أبو الفضل الصقلي حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا أبو العلاء أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يونس بن عمرو حدثنا مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تتشي كان عندنا داجن منادى وتدبى cikin dabbobin da ka zama cikin gidaje فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يما زن الله na cikin gida wurinmu karra sai ya natsu wasa ba ta tabbata makanahu inda yake shine jakin shi ya afur yana nan zaun tsaye wuri guda walam ya ji walam ya za bai zuwa yana dawowa cikin gida amma wa iza kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya hita ja'a wa zahaba ya kama ya tayya dawo duk ya da mutane ya tayya komo duk ya ta yawo mana jin tahiyar maza Allah sai ya koma wani guda ya kasa ke bai koma moci ka gasa wanda ya shigo warwai an umara anna rasulullah maza Allah sallallahu alaihi wasallam kana fi mahfalin min ashabi ya zamo cikin taron sahabbai ne in ja'a a'rabiyun sai wani balaraben daji ya zo da babban ya farauto damo kuma kaga tabbar ya yanke shi kenan ko faƙala sai ba ƙauye ya ce man haza wane ne wannan da aka tarore shi ƙalu suka ce mai nabiyullahi annabin Allah ne alaihi salam kawai sai ya aje damo sai ya tsaye faƙala sai ya ce wallati wal uzza na rantse da lata da uzza la amantu bika aw yu'min bika hadha dabbu bazan ba da gaskiya da kai ba sai kuwa wannan damo in ya ba da gaskiya da kai in daman ya ba da gaskiya da kai zan ba da gaskiya da kai amma in bai ba da gaskiya da kai ba to ba zan ba da gaskiya ba damo wani kwaron daji kuma an yanke shi wa tsarahu bayna yadayi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya jefa shi gaban manzon Allah wato ya jefar da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in damo ya shede da ya ba da gaskiya kana ba da gaskiya ce kwarar ku ai ne na ce haka da fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu sai manzon Allah ya ce mu damo ya dabbu kai damo kai Allah ya kira shi ce kai damo fa ajabahu sai da mu ya ansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bilisanin mubinin da harshe mabayyani shine da magana luga mabayyaniya da larabci yasma'uhu alqawmu jami'an duk mutane su saddamu ce karbawa ka arzikinka ya kawo duk wanda ya zo taron tashin kiyama kaga har da wani ban tsoro cewa ashe mutuwa za a yi ashe akwai wani abu kiyama ashe akwai hisabi ashe akwai wuta da aljanna shine ka bada labari kaga amsawa da kuma wa'azi ki karbawa ka arzikin ka ya kawo duk wanda ya zo taron tashi kiyama qala manzo Allah ya ce mishi man ta'budu wa kake bauta ma ya kai damo qala yace allazi fis sama'i arshu وفي الأرض سلطان وفي البحر سبيل وفي الجنة رحمة وفي النار عقاب wanda da ka bauta mu shine ubangijin da yake al'arshi ne ya tabbata cikin sama sannan ikon shi ya game ƙasa sannan hanyar tafi da mulkin shi da gadin ikon shi na cikin gulabe aljanna kuma cikinta akwai rahamar shi azaba ta ta tabbata cikin wuta gobe kiyama hayu da haga da jawo hankali a ji tsoro ka a shiga wuta a yi kwaɗayin rahama da a shiga aljanna ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya ce mishi faman ana to ni wane ne Ali ya ce rasulun rabbil alamin wa khatamun nabiyyin wa qad aflaha man saddaqa wa khaba man kazzabaka yace a kai kai ne manzon ubangiji ta da kai kuma ma kai ne cikamakin annabawa a sani duk wanda ya gaskata ka ya tsira duk wanda ya karyata ka ya taɓi har yau dai wa'azi ya kai to balarabe ya ji abin da ya karhi ne fa a salamar arabi shi kenan shi ba sai musulunta ka san wannan dabo da yana da huwa kada farce wannan dabo wa min zalika yana daga inda dabba ta yi magana ta shedi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta zama sanadiyyar musulunta wani wa min zalika daga na qissatu kalami dhi'bi labarin maganar da kura ta yi almashhura kisa na da yake mashhuriya kowa ya santa in ji bahaushe ana bi sa'id al-khudri yace baina ra'in yar'a ganaman lahu makiyayi na kiwon wasu tumaki nashi ana nan tsakanin haka a radar zibu lishatin minha sai kura ta zo ta kama akuya guda fa hazaha minhu sai ya kokari ya kwace akuya ta ga bakin kura fa aka azibu wa qala lirra'i sai akuya sai kura ta tsugunne ina tsugunnan kare ta ce mai kiyo ala tattaqillaha kai ba Allah kai ba ka jin tsoron Allah kulta bai ji wa bayan rizki ka tare tsakani na da arziki na dan dai ba ka tsoron Allah in kama arzikin da Allah bani ka zo ka anshe mani kai ba ka jin tsoron Allah da ko da ka ba akwai mutane ce Allah tattaqillaha hulta bayni wa bayna rizqi ba wa Allah kai ba ka jin tsoron Allah ka shiga tsakani na da arziki na ka anshe mani qala ra'i mai kyau yace al ajab min zi'min yatak min zi'bil yatakallam bi kalamil ins yace mamaki kura na magana irin maganan mutane faƙalar zibu sai kura ta ce ala ukhbiruka bi ajab min zalik ba zan baka labarin abin da yake wannan ban mamaki ba shi wannan habban mamaki ne ka bari in baka labari da abin da yake wannan ban mamaki rasulullah bain alharratayn yuhaddithu an-nas bi anba'i ma qad sabaq yace abin mamaki bayan duwatsun nan babbako guda biyu ga annabin Allah nan manzon Allah Allah ya aiko mutane masu arziki sun taru yana ba su labarin abin da ya gabata na al'ummomi a ya hiban mamaki ƙalar ra'i mai kyau ya ce annabiyu sallallahu alaihi wasallam fa'atar ra'in nabiya sallallahu alaihi wasallam to cika labarin na zuwa can gaba tun da ya ji ban mamaki ya san dai ba irin kurar da ya sani ba ce to ni nan da adda tumaki da awaki in na ba su na shiga gari ko na shiga bayan duwatsun nan wa zai mani kiyo ta ce a gani ai ne zan ma kiyo za ka ce an ba kura kiyo ko an ba kura hida to an ba kura kiyo shi ko tun da ya ji abin da ya yi gaba ne sai ya yarda sai ya ba ta maganin rana da ruwa ya miƙa mata sanda akan ga hoton kura tsaye tana kiwon tumaki ashe an taɓa yin haka nan shikenan ya tafi zuwa wurin manzo Allah sallallahu yana shiga ya sallah manzo Allah ya ce kai fa anta wazi ina labarin kura shi ya sani to ya faɗi da baki dai kowa ma ya ji kaga an ƙara bashi mamaki banda wancan shi ne ce ai gashi gashi gashi gashi gashi manzo Allah ya ce maganar shi gaskiya ce shi kura din nan ya ba da gaskiya ya koyi mabadi uddini ya ce to ka koma wurin tumakinka kuma za ka iske ba abin da ya taba su an ka tai kura ta ta haɗe miyau ba ga Allah ya ɗauke mata kwaɗai ya ɗauke mata isa ya ɗauke mata yunwa mu'jizan manzo Allah su da nan ga ta ga cikin daji kai take wasu kuma suko Allah ya ɗauke masu jin tsoronta tunda ai akwai a ga kura kam kasan an ce wai an yi sallah kura ita an liman ladan shi ne kare tumaki da awaki suna baya an ka cuta kowa ya kama kai ne sallah zaya kada wanda ya motsi ceto kura ta daure ko da an kai sujada sai ta haka da kawa kun ya kwayan tattaɓi kankare ko da ya ji liman na taɓa kai ne da ya zabura awaki sun kawaci an ka ce kare ya ɓata sallah ya ce a sallah nan da gaba ta ɓaci wallahi ce lima ya ɓata sallah ta sallah nan da gaba ta ɓaci ba ruwa na wallahi to kare ya ji ana lalabar kai ne yana tsayawa ta ga ga tumaki da awaki cikin daji ga kura ta ka kiwo Allah ya cire musu tsoro ita kuma Allah ya cire mata kwaɗe da yanwa maza Allah ya ce me ka koma za ka samu tumakinka da awakinka ba abin da ta ba su da ko ya zo iske haka nan lafiya lau ya kama guda ya yanke daɗa ko sadaka ko da kiyo ya miƙa mu kura dai akwai guda ta ci shikenan ta ga mujiza cikin manzo Allah sallallahu ga kura ta san annabi sallallahu alaihi ta ba da gaskiya da shi har tana yin wa'azi ta sa wani ya zo ya yi arziki ya musulunta fa atarra annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faƙalar da biyu sallar sama da hu sai maza na ce a to kun fahaddisun tashi ba mutane labarin abin da ya faru ya tashi ya ba da labari da ya ba da labari sun maƙalar mazala ce sadaka ya yi gaskiya wal hadisu wannan hadisi na kiwon kura ga tumaki da wa'azinta fihi qissatun akwai labari a cikin shi wa fi ba'dihi dulun kuma wani wata kissa akwai tsawo fiye da abin da muka kawo amma da ya kawo dai khulasan abin da yake so a koya ciki cewa kura ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta yi wa'azi kuma an zo an musulunta wa ruwaya hadisu zibi an rawaito hadisin magana kura an abi huraira daga abu huraira wa fi ba'di turub a wasu sassan hanyoyin wannan hadisi an abi huraira radiyallahu anhu faƙala da ya ce mamaki kura na magana irin maganan mutane sai kura ta ce mishi azdi'ibu faƙala azdi'ibu kura ta ce mai anta a ajabu kai ka hili ban mamaki waƙifan ala mika ka zo nan kana shiriri ta kana ta kiwon tumakinka da awaki wata rakata nabiyar ka hita batun annabi ka bar shi annabin da yake lam yab'ath Allah nabiyyan qattu a'zama minhu inda qadara ka ba annabin Allah wanda Allah da dai bai aiko wanda ya yi shi girman daraja ba wurin shi wato annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama babu wani nabi wanda ya girma ne wurin Allah qad futiha lahu abwabul janna ga yatan an bubbude mai duk kofofin aljanna wa sharafa ahluha ala ashabihi sahabbai dai duka sunan sun yi tsaye da ko da ko sun taru gindin shi yanzuru na kitalahum suna jiran yaƙin su ko suna kallon yaƙin su wato ga sahabbai nan kowa jira ya kai a ce wuri kaza ku je wuri kaza zuwa yaƙi da a shigar da mutane cikin musulunci tunda kaga duk wanda annan har ba abu aka yaro suna daga ƙafafunsu su yi tsaye ga ga yatsunsu suna gwada maza Allah ni na isa ni na isa maza Allah ha gani ni ina iya zuwa yaki a zo a sa wani ba a sa da ya rasulullahi shi wanga da kassa ce ya ce to in mun yi kokawa wallahi ni haka da shi da haka na yi shi ƙarya za a dauke ba dauke ba maza Allah shi to kai kokawa in gani sun kai kokawa ya koka da shi maza Allah shi to kai ma a rubuta ka kai kokana nan kana kiwon awaki ga a ana ta shiga aljanna na'am suna tsaye yanzuruna suna kallo ko suna jiran kitalahum yaƙin su in kuma kallo suka yi sahabbai suna kallon yaƙin sahabban da kenan duk an buɗe kauran aljanna na'am ko kuma aljanna ce suna kallon sahabban manzon Allah wurin yaƙin su sallallahu alaihi wasallam suna jiran su zo su shiga wa ma bainaka wa bainahu illa hadha shay ba wani abu da ke tsakaninka da wannan arziki da wannan annabin Allah da babu kamata sai wannan tudun kawai da ka tsallake wannan tudun naka da wannan kwari zaka je ka iska shiga ana ana ta shiga aljanna kana nan kana shiriri ta kiwa awaki ka hana mu arzikin mu fatasiru ka tahi ka zamo fi jundillahi cikin rundunar Allah kai ba a rubuta ka ce ka yaki kaga wa'azi dai daban magana kalar ra'i ra'i yace malli bi ganami to wa zai kiyaye man wa zai kare man tumaki na da awaki na kalar zibu kura tace ana ar'aha hatta tarji'a ni zan ma kiwo zan kiwonta hakka tahi ka dawo ba a taba ko guda fasalamar rajul ilaihi ganabahu shikenan mutumin nan muke ya mika mukura tumaki ne wa maza shi kuma yace zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara qissatahu wa islamuhu wa wujudahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya hadi labarin shi da labarin musulunta ta da kuma ya saya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin yaki kaga kenan wancan an buɗe goyon aljanna mutanen cikin aljanna sun fito dako dako suna kallon sahabban manzo Allah fagen fama suna yaki sai ma ka je ka shiga cikin su to da koyo ta iske manzo Allah fagen fama ana yaki da shi da sahabbai fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bayan ya bayyana da musulunci ne yayi kyawu kuma an koya mai mubadu uddini manzo Allah ya ce yanzu ud ila ganamika koma wurin tumakinka ta ji da bi wafriha za ka same ta cicicip ba abin da ya taba ta ya koma fawaje da ha kazalika ya same ta yadda ya batta waza baha da zibi shata minha ya kama akuya guda ya yanka mu kura da da kola da kiyo kola da amana ko kuma da ya dai ba da akuya guda wa an uhuba nabni ausin cewa annahu kana sahibal qissati ga wannan shi uhba na da Hausa shi ne wannan abu ya faru gare shi wal muhaddisa biha shi ne wanda ya bada labari da ita wa mukallima dhibi shi ne wanda ya magana da kura wa an salama ibn amr ibn al-akwai wa annahu sahibul qissati yace kuma wa annahu kana sahib hadal qissati aidan kuma shi wannan shi gare shi sallama ta min al'akwa shi ne ma'abuci wannan kisa aidan wa sababa islamihi kuma shi ne dalilin musulunta ta bi misli hadisi abi sa'id wa qadara wa ibn wahab misli hadha shi ma ya rawaito hadisi irin wannan annahu jaracha magana ta irin wannan ta gudana li abi sufyan ibn harb ga abu sufyan ibn harb wa safwan ibn umayyah ya faru haka ma'azi ibin tare da kura su biyu wannan waje da sun samu kura a haza zabiyan ta kama wutse aka ci ko barewa ya aka ce bata banda barewa mai kama da barewa dai zabiyan ta kama barewa yawwa batsiya a haza zabiyan ta kama barewa ita kura fadakhalar zabi alharama sai bare wajen ta shiga cikin harami to mamaki tana tsallaka ta shiga cikin harami ban sarrafa zebu sai kura ta juya ta babbiyarta kaga kenan kura ta san harami kuma tunda ba ɗakin ka'aba ba ne harami ne iyaka haramin makka kenan kura ta san harami kuma ta san haramun ne a yi farauta a cikin harami da shi suka mamaki a kura ta ga haka fa'ajaba min zalika suka yi mamakin haka fakalar zibu sai kura ta ce a kuna mamaki ne a ajaba min zalika muhammadu bin abdullahi bil madina da abin da wannan ban mamaki annabi muhammad dan abdullahi da a can madina ya da'u kuma ila jannati yana kiran ku zuwa ku zo ku imani ku shiga aljanna wata da'unahu ila nar ku kuma kun dai kuna kiran shi zuwa ga wuta cewa ya bar kiran ku ta zuwa ga Allah fa qala abu sufyan abu sufyan ya ce tabbi ga abin labari amma bai yiwa ce wallahi in mun kwaɗa mutanen makka duk gudu za a koma madina wurin manzo Allah da haka nan kan mu haɗi to kan mu haɗi kan wanda ya haɗi ya ce wallati wal uzza ya rantse da lata da uzza da in zakarta haza bi makkata in ka faɗi wannan labari makka la tatturukan laha khulufan zaka bata ba kowa duk wacewa za a ce a bada gaskiya da haka nan kan mu haɗi to kan mu haɗi wa qad ruya mislu hadha al khabar an ruwaito kuma irin wannan labarin amma wa annahu cewa shi wannan jara li abi jalil wa sahabi haka ta gudana ga Abuja da sahabbai shi wani abbas ibn birdasin ya ce lamma ta ajaba min kalami dimarin sanamahu wa ko sanamihi shi dimarin din ne sun budai wa dafa bayanin ke lokacin da shi abbas ibn birdasin ya yi mamakin gunkin shi dimar ya yi magana wa in shadihi shi'ira da kuma da shi gunki ya rera waka allazi zakara fihi nabiyya wanda ya ambaci manzon Allah cikin sallar salama sai yana mamaki ga gunki yana magana yana waka kuma yana yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai za da'irin sakada sai ga wani tsuntsu ya sabko daga sama faƙada sai tsuntsu ya ce ya abbas ata'jabu min kalami bimarin wala ta'jab min nafsik yace kai abbas kana mamakin gunki dimaru yayi magana ba ka mamakin kanka kai ai kai gunki ban mamaki inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'u ila al-islam ga yana kira jama'a zuwa ga a musulunta asira wa anta jalisun kana zanne gungurun da kai ka kasa gane gaskiya ka zo ka karba mai kiran manzo Allah kai arziki sallallahu alaihi wasallam fakana tsuntsun nan da maganar da ya mai da maganar da gunki ya yi ya zamo sababa islamihi dalilin musulunta ne wani jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma an da rajulin ya ba da labarin wani mutum a tan nabiya ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi ya yi imani ya ba da gaskiya da shi wa huwa ala ba da husuli khaibar yana kan sashin biranen shine a gine-gine na tsari na haibara wa kana fi ganamin yana cikin wasu tumaki yar'aha yana kiwo su lahum na mutanen haibara faƙala to ya musulunta ga ya daji sai ce ya rasulallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi kaifa bil ganami to ya zan yi da tumakin mutane kaga in yace ya koma mai da su da Allah a kashe shi in kuma ya ce ya riƙe ya ci amana ji mamaki a ce mutum gashi bai ko musulunta ba amma ya san girman amana yana gudun cin amana kuma gashi yanzu ya musulunta yana ganin to a zai da wagga amana in ya ci amana da ka sai mai ƙoƙari mu ƙara kiyaye amana amana ko kafiri ya san girman amana balle kai musulmi balle ɗan tijaniya balle ɗan faida da an ce ɗan waziya bai cincintuwa in ya ganta bai doka to amma da yanzu kila akwai mai ci da haka sai a bari haka in dan wazifa na da aure canda wani dan wazifa bai zuwa da danta haka in dan wazifa na ciniki wani dan wazifa bai zuwa gwada karhi ya kwace da haka ya kamata mu riko da irin ɗabi'un magabatan mu yace kaifa bil ganam ya zai da tubakin mutane sai manzo Allah ya ɗauki tsakuwa sai ya watsa musu sai ce rabe da su kowa za ta koma gidan mai ita kuma kowace tunkiya da akuya sun ka koma inda suke ina mai kiwo ba a sani ba shi daga nan ya zo manzo Allah kaga ba magana ya ba ya tsaki tsakuwa kawai ya je su ga huska sai ce bai rabe da su kowa tana koma gida kuma kowa ta koma gida tun ba san wanda ya musu ishara ba kenan sallallahu alaihi wasallam su sani kala yace a hasibu juhaha doki tsakowa ka jehi huskar su da ita fa inna Allah sayu'addi anka amanataka Allah zai kai maka ya kiyaye maka ya isan maka da wannan amana zuwa ga masu ita wa yarudduha Allah zai mai da ta ila ahda zuwa ga masu ita fa fa'ala sai ya haka nan fasarar kullu shatin sai ko wacce akwai tattafiya ta dakhala ila ahda ta shiga wurin masu ita wa ana anas radiyallahu anhu yace da kalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haida ansariyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ko na wani banasari wai ito wani mutumin madina kenan ansari wa abubakar da shi da abubakar wa umar wa rajul min al-ansar da wanda da cikin al-ansar radiyallahu anhu wa fil haid ganamun akwai dabbobi tumaki cikin gonan nan fasajada lahu sai ta kai goshi ƙasa sai sujada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala abubakar abubakar yace a'a tumaki sun yi mu hankali ya rasulullahi sun yi mu imani sun yi mu ganin girmanka nahnu ahaqqu bis sujud laka minha mu da mafi cancanta mu yi maka sujada mu gaishe ka fiye da waɗannan tumaki al hadisa to cikin cikon hadisin manzo Allah ya ce ba ai mu kowa sujada in ba Allah ba inda girmamawa na sa in sa wani ya muni sujada da na sa mace ta wajibi da sujada saboda haƙƙin shi da akanta da kuma girmama ta wajibi gare ta ba dai ka ga nan tumaki ba a masa su ba da shigo a shi duk sun san kowa sun gane ga manzon Allah nan sun duka sun mai sujada ta gaisuwa وعن ابي هريره رضي الله عنه يتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائبا manzo Allah ya shiga wata gona faja'a ba'irun sai wani raƙumi ya zo fasajada lahu ya kai goshi ƙasa ya sujada ya gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara mislahu ya ambata rawatin cewa an ce manzo Allah mu ya kamata bi ma sujada yace a'a ai sai Allah ka aka sujada da ana yi dan girma da nasa mace ta mijinta alhaji wa misluhu an rawaito irin wannan filin jamal ga raqumi an sa'alaba ibn malik wa jabir ibn abdullah wa ya'la ibn murrata wa abdullah ibn jafar qala yace wa kana la yadkhulu ahadu al-hayd gonan nan da manzo Allah ya shiga samu wannan raqumin to ba mai shiga ciki illa shadda alal jamal sai raqumin nan yayi tumbe zuwa kama shi falamma dakhala alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya shiga da ahu sai manzo Allah ya kira shi fa wada'a mishrafahu ala al-ardi sai ya aza dumbarin bakin shi ga ƙasa ban bakwalin shi haka yanzu aje baki ne ƙasa yana kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ya durƙusa baina yadayhi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa khatamahu manzo Allah ya sa mishi akala to da manzo Allah ya haka وقال سيما ذا الله يتشي ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصل الجن والإنس yace tsakanin sama da ƙasa ba wani abu face ya san ni manzon Allah ne in ba mai sabon Allah ba na aljani ko mutum wa misluhu an rotu irin wannan an Abdullahi ibn Abi Aufa wa fi khabarin akhar fi hadith jamal a wani kuma labarin cikin hadisin raƙumin nan ce a can nabiya ya zo manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fasa Allahum an sha'anihi wato yana mutum ya ceci kai dai sai ya ƙi kamuwa tun da raƙumi in ya haukace yana ta da gari gaba ɗaya duk da yake haka nan horewa ce kawai ta Allah idan shi daɗi ne ko ya koro mutum in ya shigo cikin jama'a in ya biyo shi bai kama kowa sai wanda ya ja shi in ya duba bai nan sai ya bi wata hanya ya ce zuwa bai dace to shi wanga manzo Allah da ya zo fasa Allahum an sha'anihi ya ce to ga rakumi ya zo da bida ceto halan mi an kai mishi ko me za a yi mishi fa akhbaru suka faɗa mai cewa a ba wani abu bane illa dai annahum aradu zamhahu yanke shi aka so a yi shi kuma ya ƙi da a yanke shi ba wata rigima ba ce shi ko ka ga rai iyakar rigima kenan ana son rai ne bayan ya daɗe ya tsoho ya masu hidima ya tara kuɗi yanzu ya tsuwa an ce a zo a yanke suna jin maganar da aka yi kuma suna fahimta shi yasa da aka zo ana yanka dabbobi a kawo su kusa kusa wanda Allah ce ha ba wannan irin rashin imani ne kuna so ku kashe ta so biyu ganin ana yanka ƴan uwa mutuwa za ta garanta kuma ku za kuma ku yanke ta ku kawo da dabba kusa ga dabba in za ku yi ko da kaji ba daidai bane ana yankan su suna kallo to balle wauta ka yanka ka yanke dabba ga yara kanada suna kallon ka wanda yanke wani irin yadda ya faru lokacin gazotul ahzab an zo an yanke akuya da bubaya ko bawaran handar sai guda ya ce dan karmi zo in ma da baba ma akuya shi ko yaro ya kwanta an kai mai da an kawo akuya ya ji tsoro ya shige cike ƙofar shi ma ya ƙone suka mutu yake ba Allah ya gwada mu'jiza da aka daga bargo sai ga duk sun tashi Allah bai su da su amma dai ba kyau ka zo kana yanka ko da kaji gaban yara kanana a kore su kamar da aka zo a kallon wanda aka wa kaciya yan kananan yara kana ganin wani ko ya ce mu wani kaciya da aka sai a kawo da su ya tambaye su labarin shi suka gaya mai annahum aradu zabahu sun yi nuhin yanke shi ne shi kuma ya kiya wa fi riwayatin a wata riwaya ta wannan annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahum maza Allah ya ce musu to ko kun gara kun miki ya zo i to innahu shaka kasratal amal wa qillatal alam ya kawo karar ku ne cewa aiki yayi mishi yawa kuma ba a bashi abinci ya koshi ga yunwa ga aiki da aka yi cici kai ne da aka duk mai iyawa ya zo su ku ba su matsawa shi da aka tattara rasulullahi raƙumin mu ya haukace manzo Allah ya ce mu tayi in gani zai shiga gona ana ce hatara ya rasu nan wurin yake shi kuma jin motsi ya zaburo da gudu da zuwa sai ya arba da manzo Allah sai ya tsaya ya sadda kai ne kasa wani giya ɓaci kenan da ya sadda kai na gani manzo Allah ce ka mu kunne shi jim kadai ce to ai ko yayi ku gaskiya ya ce gashi da ya yi shekaru an manyanta aiki ya yi yawa kun babu abinci isasshe da Allah ku ji tsoron Allah cikin dabbobin da Allah ba ku kaga Allah ya cece shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa bai ce wurin wani ba kuma da ya zaburo ya cizo ai yana ganin ya sai ya ciji manzon Allah ya san kowa ne ne sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a wata riwaya manzon Allah ya ce masu innahu shaka ilayya raqumin nan naku ya kawo mun kukan annakum aradtum zabahu ba da an ista'amaltumuhu fi shaqil amali min sigari to ku raƙum ya zo ya kawo kukan cewa kuna so za ku yanka shi bayan kun ta wahal da shi da ayyuka masu wahala tun yana ɗan ƙarami ai gashi ya tsoho kuma sakamako ne ku yanke shi haka an kai buƙatu suka ce na'am haka an kai alhamdulillah musabi sallallahu alaihi wasallam salatul fatih والخاتم لله سبق
الحمد لله رب العالمين